بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haduwarmu a martar ahalu sunna wal jama'a wanda ke yankwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 28 ga wata na rabiul awal hijira shekara 445 wanda ya dace da 13 ga watan goma 2023 a darasinmu da ya gabata mu hara sotu fatir mun zo aya ta ɗaya lokaci zo ƙarshe yau insha Allah za mu tashi aya ta biyu cikin sotu fatir kayan nan akwai fa'ida guda biyu ɗaya ta azkar ɗaya ta atib ta magani kusan kamar da muka fari a kwanaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatarwa al'umma cewa dukkan ba wani malaki da Allah ya saukar a saman ƙasa sai Allah ya saukar da maganin shi wani ya sani wani bai sani ba ba a ce ba ni da zai hanzu mu samu ba ko hanzu ba a gano ba a kenan jarrabawa ce ake da kasari samun dacewa a sati da ya gabata wani ɗan uwa ya yi tambaya mai matsala ta basur wajen sallar shi an ba shi amsa cewa dai da abin da yake zuba na najasa ko jini ne ko wutsari ne ko mai da najasa in ya zama tuta mutum bai rikewa abin da yake kan shi zai arwala lokacin da zai shiga sallah in shiga sallah ko da wani abu yana zubowa wutsari ne jini ne in ma mene ne sallah za a ci gaba da sallah ya kare da duk abin da ake ba sallah za a yi ko na fila ta koma mai za a yi wannan shi ne bayanin ta sai wannan uwa ba mun tashi muna tare da shi sai ke cewa zai gaya ma wannan mai wannan matsala ta basur da wata fa'ida ya yi sati zai ba da labarin shi Allah ya ce ya sati yana yi kenan duk da shi aka gawa duk mai bukata ne ya raba da don ba wani abu ne shi irin maganin baturi a ce zai ma illa abu ne na tiran ɗabi ya ce ya samu ko a samu kwalwa bawan ruman ruman ruman ko ruman eh bawan shi ba diyan ba sai a daka su bushe aje bushe a daka a yi gari na shi bawan da ruman in yi gari an yi bushe aka daka aka yi gari kuna abin da zai da sahi ya samu ruwan zai cikin bar haka ko da rusa haka da ya bar haka an kwab sai samu wannan garin da aka yi na ruman sai da kukuyar guda sai zuba a cikin wannan ruwan zafi ya zama ce kuyar kenan kuyar na a ci abinci duk ba cin kafe ba ci abinci kai haka ne wanda gamla kawai ba haka wanda ba iya jina na abinci ko kana jina ko kana nafsa don haka da kiyar yin zama gani kenan bar guda na abinci a zuba a cikin kwab da ruwan zafi ajiye jika in yi suka zama sai gari dan mutu za a yi sha ya ka sha bar guda da sai ya ka hanka karya bayan ka sha ka ɗan jima da kuma karya sai kuma da dare in ka kare komi bakacin komi ya kwanciya kuma sai ka sake zuba wannan kurejin guda a cikin ruwan zahi shi ma ya jika daidai sha kuma sai ka sha ka kwanta ita sati guda baka in ka jira ba ka ba mu labari sai fa'ida ta biyu kamar malamai ke cewa duk da abin an san shi haka da kuma ya tabbata ne kan sai gama abin da bai inganta ba cewa ta yaya ne musulmi zai samu hasana wanda ba adadi barka iya sanin miliyar nauce kuma cikin sauki a samu lada miliyar ka kuma cikin sauki kun ba mai damu ka lada da wani allah kadai cikin wata ruwaya imam tabrani ya roto haka albani cikin sura sai ya ka ruwaya ya tabbatar da ita haka imam hakim cikin zaman zawayi ya tabbatar da ruwaya abin ya guntu abin da yake nasan hadisin daya cikin sabi ubatin misali yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataba Allahu lahu bi kulli mu'minin mu'minatin hasana duk wanda ya nemi gafara ga musulmi maza da mata allama kafin lilmuni wal mu'minat allama kafin lilmuni wal mu'minat kurum ita duk wanda ya wani addu'a za a rubuta mai adadin dukkan mumini na mutu ko mace duk yawan su a kowane guda da a baka sana guda kaga dai masu rai mare sun miliyar balle matattu ba maganarsu annabi ce duk kowane mummuni guda za a ba hasana guda kan addu'a da kamshi Allah ma basir lil mu'minina wal mu'minat kuna Allah ba mu da gaba da Allah mu aya ta biyu
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم إلا كون أدوى وسنة آرى الأحياء منهم الأموات وأن قال باب شيء حديث akwai masu ƙara alahaya bin al'amuwa kawai wannan shi ne fasin da yin nan da kuran أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم wannan aya Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar mana da cewa raga malkomi a hannun shi take shi yake tahiyar da komi daɗi ko wuya za mu ce arziki ko talauci a hannun Allah yake da yawan wannan abin ko wani aya tana da alaƙa da aƙida sanin Allah ke arzutawa ke talautawa komi sanin a hannun shi ko ma me ya canza a kuma wurin shi an samu a gode mishi an rasa a kuma gari shi ne komi shi ke ta iya da komi Allah ya ce ma ya fi tahin lawar da nasu mana masu falamu suka na duk abin da Allah ya bu duk abin da Allah ya bu ya mutane na wata ramash arziki ne ruwa ne lahiya ta kun mene ne Allah ya ce mu rahamata wannan abin da Allah ya bude fala mumsika laha ba mai iya rikewa ya tambaye sun ɗan ya tsaje ku bai iya rikewa wa ma yumsik kuma abinda Allah ya rike da ya rike na rahama fala mumsika lahu min ba'd ba mai saka muku shikenan ta bude wannan akwai aya wata يمسك الله بدون فلا كاشف له إلا هو ويمسك بخير فلا تفرد وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله
الله يقول وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو haka idan Allah ya yi ka da wani bala'i na musiba a jikinka ko a garin komai zai wakana Allah ce wannan fala kashfir ba mu iya yayi maka wannan bala'i illa hu sai shi Allah san za a koma a nan yariya haka ce wani wani duka shaidan haka ko niyyar ka da alheri zai same ka fala rada da fadari ba mu iya tuyo da fadaraka Allah kan wa kan wannan ayoyi da ire-iren su haka a da wani kullum muna yin ta a kusan addu'o'i da ake na azkar bayan sallah na cewa Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'ti lima mana'ata wala yanfu'u al-jadd minka al-jadd aja kullum muna cikin cikin cikin sallah ya Allah ba mai hana abin da ka bada kuma ba mai bada abin da ka hana matsayi da matsayi dan wani shi kan wani kaza ne bai amfani ga wani wajen jawo maka shi alkhairi dole al'umma ne a koma ga Allah yan wa idan muka dauki wannan ayoyi muka fahimce su a matsayin na musulmi wanda kullum nake gaya muku matsalan a yau a kan mu kawo ba yawan shuraren rediyika ba da hanyoyin rfi joshe bane bbc na ne da bada ne ba da ita musulmi kowace kuma an yi da kan manuwa kowace kai ne wawa kabin da ake ciki ba kowace suna gidan ku ne wata manufarsu suna gidan kuma ba kuma kai ku tana wajen labaru ba a ba dan labaru wani ba kadai da abin da su soko cikin al'umma ta wannan rediyon ka ake soko a jiho daya biyu daga nan za a tare da ka amma sai ci wallahi yan wajen ka dubi yau a ƙida musulmi ko a kawo muka ba yau idan aka samu wani arziki ya fito a ƙasar wannan a cikin a wannan shugaban wallahi ƙasa masha Allah shi za a daga ba da Allah ko daya shi za a yaba ba a yaba Allah ba godiya ga Allah in kuma Allah ta wani bala'i talauci bala'i ya zo ko wani shugaban wallahi shi ke nan hausa ana gagan gagan shi abinda su magabata suke zargin shugaba wani mai kwace ne azalimi ne ya yi kaza mun yawa kashi suke suka zarge shi wani aiki da yake iyawa wani shi ne yake yi ya yi tsaka ya yi zalunci ko ya saki iya ba da wani abu da aka yi ayyabe shi amma harkar arziki da talauci da sauran abu ne a hannun Allah diyan da yake diyan da yake son ku bai da gamu arziki yana da gamu ba in kuwa muka sa zuciyarmu da su suke yau ma amurka da matsala talaka amurka suna da matsala suna zanga-zanga can a horon shi zanga-zanga da ke matsala sai ka sama da ba in dai kuwa domin su sun mai da kuma musu wani shugaban kamar shi da allansu su haka jami'i da takawurai arziki kun daga shugaba yake da kasa matsala kurin shi ne su musu da yawa bin hanyar da yake kasa sai ya kalluban da iya har ba kore ya wuce shi inda ya iya ya kore shi nawa kore shugaba akan rashin gyaran lamari nawa kore shugaba aka mai kurta ko aka kudda shi ba su zaɓi a karya shi don ya kasa gyara abin abin ya kai shi ma to wannan sai suka rataye abin zuwa gare shi dole kuwa a wahala har abada baka samu cimma guri idan ka mai da arzikin ka hannun wani har abada baka warkiya kowa yanzu haka zaka yi baka ba da matsala mun rata yanzu ce mu zuwa ga wani mai kashi da wutsari ba abin da ke amana maka shi ma zaka shi amma zuciya mu gaba daya mun tattara mun mai da irin su suke haka ta aƙidar su yawan za gano lamari na Allah ne yau an san idan ilimi ne turai ne in me turai ne makamar turai ne ku duba ɗan uwa musulmi suke cin gabas ta tsakiya da Allah ba arzikin ana kallo dole a yi gyara da su dole a je dole a lallaba dole a bi su wa yake ma abin suke so a can ɗan shi kun gare su ba wata demokradiyya ka yi demokradiyya a saudiya ko a dubai an taɓa yin gaba sun aiki malayya Allah dole su yi a shawara da Allah ya biya ba su bisa yana haka Allah ya musu kurin kun bisa mun tsarin nasu da haka kai nan komi Allah in yi ba ku ba ni halau dole mun saka wani aqida a ranmu Allah in shugaba ne shi kashe ture shi ko ya ka muku mai alherin ko me dai musa hannun Allah yake kan marata zuciya mu ga wani ga an wani zuci zai kama na a'a har yanzu akwai zaura akwai matsala kirmin zuciya mu tara da gare shi mu koma ga Allah mu dogara dan ga wani aya ce Allah ta shi in ya bude bani to shi Allah ce ma yatahi Allah lil asmar falam musakala in ya bude shi ya rama da bani sai Allah ta ba mu rike ta in kuma in kuma ya sakin mana in in ya bude bani mu rike ta in kuma ya rike ba mu bada ta kuma kada kallon kasala kan hadi la mani alima a'taita wala mudal ma mana'ata duk Allah ba mai bada abin da kana abin da kana ba mai badawa wani matsayin mutum bai bashi komai annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun zo iyaraye suka yi jajen matsala ta tsada ya rasulullah ya rasulullah fasirin nasu da fasirin nasu da kamar mai fasirin na mana abin da farashi abin ya tsada annabi ce a a inna allah huwa raziq albasit alqadir Allah shi ke shi ke budewa ya matsi shi ke arzuta ya bude shi kuma da kenan ni ban shiga lamarin Allah zalunci wani ko ga farashi ya hau ta kan Allah ya koma ga Allah kurin a koma ga Allah kurin shi ke gyara komi kaga a takaice wannan aqida ce ta masu imani musan da cewa duk abin da Allah ya bude na rama ba mai rike ko bai don an kuma ya rike ba mai budewa wa huwa al-aziz al-hakim Allah shine mabwayi kuma mai hikima cikin tsarin shi cika ba da rama
يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا توفكون يا أيها الناس Allah ne ya kira gaba daya da mai imani da mara imani Allah ya kiran bayan shi ku zukuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomi ko ni'imar Allah kan tana da yawa ka tuna wanda ka iya ka iya tunawa din da kai baka iya tunawa gaba daya kai dai amma za ka za ka tana sai haka da shi da kaza ga ji ga gani ga kaza ga kaza ga kaza ka yi gama ka shi ma wutsari ne wace kwakwa ha baka san ni wace ga je likita ya kuta wa wutsarin ko ka ce likita ga wani gidan wutsari wutsari ha ba dan uwa baka sanin wutsari ne wace ya yi yanta za ka sanin bakarar ne wace ba daga labarin ɗan uwa wani bawan Allah ya samu matsala ta wutsari ya riki ba barci ya je likita kasa abin da kai daya ba ina sa tiyo ma daga ko da girkin shi aka kai wata babban allura aka taka kasa allura ko kawo allura kuma aka taka da gaban tsi wutsari mutu ka haida ta fitowa shi ya barci ka yi wutsari a yanzu zai allure amma bala'in wutsari da girkin shi ka yi wutsari ka yi zuwa wata mutu da shi ya ji ma ba barci yanzu daɗi wani allura daɗi ke ji daɗi ya samu ni'imar Allah kashi ma duk zai gani wace zakiya daga an taba zaki aje nan aje nan zakiya ta tilili kashi ya tsiya to wannan wannan abin da ka karanta da ko to zai faru tun da wannan kashi ne kullu wani aje ka baka sufura eh ko da lillahi ya dauka da dadi akan da ni'imar ta Allah da haka dai musu wai muna magana wani bangaren wani kana ga abin da ne da ko to balle sauran ni'imomin Allah suna da yawa duka ta Allah kenan ni'imar Allah Allah shi ne yake kiran ku tuna dama menene fa'idar kalabun idan ka yarda ka tuna girman wannan mahalicin maimakon da limamin kina kamata ka mai a mai biyayya shi magana kenan ya ma kaza ya ma kaza ya ma kaza babu wanda ya tarayya wajen ma wani abu kuma sai ya ce kai ta baka yi zaka yi mata waye shi magana kenan ka kamata ka mai biyayya in ce kai kai sai wani ka ce a yau mutane da yawa sun mutane Allah Allah yadda suke ma da fasar da'a da suna ma Allah la da wani yayi Allah inda suke ma da fasar da'a suna ma Allah la da da wani yayi da kusar han yace kai mu kaji kaka kaka ci kaza kaka ci kaza wala bai ci in za a ce kai raka raka a wurin ga matsala ce yace a nan tashi ayi gudu na minti 20 tun da shi a cikin da ya kai da kawa hauri ya iya mutsawa ba gudu mai ba Allah ga mutum ba gudu ma bisa ba iya motsa haka iya bugu iya bugu gudu ma bisa ba doktor ce doktor ce kuma ka da ka ba zai zuba da gudu ko shi ba da ko titi iya gudu daga sallah ba wanda ake nishi ba sallah da ake nishi ana yin ta ba ko ake shi shaka na yin ta amma yadda ta mai matsala haka yi minti biyar goma ya ce an matsa da yawa amma yin gudu minti talatin kuma ka da ka ba doktor ce kai ci bishi ke ci kaza duk da ci Allah ce kaka ce kaza haram kaka ce amma he yayi haka yanzu cike ne inda ana ma Allah da kamar da da la da sam da sam yara dewa to wannan Allah kada abubuwan kenan ya cike ji hankalin ka ne ka san girman mai wannan rima ka gode shi shi ne mana da abin da kake to da Allah ya karantar da mu haka cewa kutunan ni'imar Allah da take kan suke mu tambawai hal min khaliqin ghayru Allah yusufu sama shin Allah ya tambaye ku wanda amsa akwai wani Allah wani mahalicci wanda ba Allah ba wanda yake arzuta ko a sama ko a ƙasa akwai mai wannan aiki banda Allah babu a ilahu ma Allah an bauta ba Allah yace la ilaha illa hu dan haka mai wannan matsayi shine ya dace babu abin bauta da gaskiya sai shi fa'anna tufakun mutane ta yaya ake karkatar da ku daga an mutane gaskiya a kai butan shirme Allah shi da mu Allah ce gaba wa in yukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik wa ila Allah turja'ul umur to Allah ya ba mu dan hakuri akan damuwa yahudi ana karyatawa ba gaskiya ana ma yaki da shi Allah ta wani kazzibu faqad kuzzibat rusulun min qablik an hasan karyata ka babu wani abu sabo tabbas an karyata da manzanni da da yawa kan kai ka zo me ya sabo ta haka idan an karyata da manzo na Allah na kai mai wa'azi wani wajen karya kake kada mu da shi bai ba ka wahala bai ba ka wahala Allah ce wa ila Allah turja'ul umur amma me za a kare gaba daya za a tattara koma ga Allah ne sabon kowa da haka da za a koma za a kare gaba daya da mi gaske da mi kaiya duk za a tattara a koma ga Allah dan haka Allah ce ya ayyukan nasu kuma
ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور na'am Allah ta kira da ya ayyukan nas kira na gaba daya inna wa'adallahi haqq wannan alƙawari da Allah ya yi na ya kaku wannan rayuwa ya ba ku umarni na yi da bari kuma ya shirya wata rana wanda zai tattara kowa da kowa don misali asalin mace manuwar ɗan adam samuwarka ba nan bace manuwarka nan kamar wurin wucewa ne an yi mu ne da lahira da wata hikima ta Allah subhanahu wata'ala shi na ka tarai mahalubu ne Allah halitta shi amma Allah bai yawa rai ba adadin mutuwa shi kenan kana aiki da amma ayyuka shi kenan shi zai iya nan za ka ƙare zaman duniya a ɗauki abin a raba gangan jiki da rai kiyama wannan ran za a maido in ma jin daɗi har abada ko wahala har abada shi ne matsalar daɗi har abada ko matsala har abada rai iya nan shi ne matsalar kenan wannan rayuwa ta duniya wani alkawarin da Allah ya iya nan tabbata gaskiya ne zai kai kowa waccan rayuwa da aka yake dan ita nan kamar zaman rashin kansa fasa ne wurin wucewa ne can ce ake rayuwa a can ake rayuwa ta kware ko ta banza can rayuwa ta nan duk mamaye nan mai karewa ne guntu ne dan lokaci ne guntu zai kare shi ka ce babu wawa wanda wannan rayuwa kulawa da ita shagala da ita wani zai ce bai damar bautar Allah wandiyan da kai za ka kare kuma guntuwa ce guntuwa ce kwarai idan harkoki ne suka maka yawa in ka tuna kayan ka zuwa sun yi kuma sun barta ana harkokin ba a fasa ba kai ma haka za ka bari ana harkokin ba a fasa ba eh an je ma abin da na za a shiga da harkoki eh da an je an zuwa a buɗe kai a buɗe a shiga a shiga gida kuma haka nan kada harkoki na duniya su ruɗe ka wannan alƙawarin da Allah ya gaskiya ne za ta zo fala taghurrannakum alhayatud dunya kada ka yarda kenan rayuwar duniya ta rude ka ce mata'ul duniya qalil in rayuwa ce alguntuwa jin daɗi ne amma dan kaɗan a ganin kakka yarda alguntuwar rayuwa ta rude ka kama a fara rayuwa ta hana ba shi malaman zulus da malaman magabata suke cewa ɗan adam kaddara a ce lahira aka ce kaddara lahira gida ne na bakin ƙarfe ginin baki zai tagulla duniya gidan zinariya ce da lubu lubu ne da zinariya ake ba gida a duniya amma lahira can gidan bakin karfe ne can bai karewa nan karewa ke ake mai hankali sai da wancan gida na bakin karfe akan wannan na zinariya da lubu don wancan bai karewa nan kuma karewa sai da ake wauta ce ta dan adam yaudarar shi ɗan ce take sa samun duniya rayuwar duniya sashi a tsara rayuwar ta hana ya ce falata burin na kuma hayatun duniya kadda ku yarda rayuwar duniya ta rude wala ya burin na kuma da ya gauru kan ku yarda wani mai ruku ya rude ku shaidan kenan shi ne Allah ya muku kuma magana waye waye algaru mai rudin yace inna shaytana inna ash-shaytana lakum aduwwun فاتخذوه عدوا
نعم إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير na'am kuma ka dan kaf zukunin adam su da adam su da kaf zukunin adam su da adam su da zukunin adam su da adam su da adam
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا
na Allah iya mun aka rafin iya suna maka in ka mun jika ka wuce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam ka tuna lokacin da Allah ya ba mala'iku umarni tun farkon halitta baban adam ya ba mala'iku umarni a ciki akwai iblis sujudu li adam ku yi sujada ga adam fasajadu dukkan mala'iku suka amsa umarnin Allah suka yi da'a ga Allah suka yi sujada ga adam baban mu ita illa iblis iblis ne kadai amma shi kanin minar jin na an kira mala'iku ba don ba iblis wai in shi mallan akwai masu tattarwa da ake ta malaman aka ce malaman masu tafsirin tarri wanda dai ba su kan gado cewa wai iblis shi ma mala'ika ne amma wai suna azazilu aka kira malaman tafsir amma za ta zo da azazilu a cikin mala'iku ma ya yi kowa ya ba da azazilu da ya kuka ce dogon wani tashi ne malmarkan gado kenan to allah ya masa illa iblisa Allah ce kana min aljin hakin ba malaika bane Allah da maka shi shedan iblis aljini ne jinsin aljini ne annabi ji banda wasu take cewa khuliqa lil malaikati nur wa khuliqa al jannu min marij min nar wa khuliqa adam mimma wasfa lahu annabi ce an halicci malaiku daga haske an halicci aljini da gangare wuta amma an halicci adam da abin da an gama turabin zuwa ta zuwa shi kenan iblis aljini ne to Allah ya ce da aka yi wannan umarni shi mala'iku sun yi amma shi ne yaki kana min aljin fa fasaqa an amr rabbi sai yaki biyayya shin fasikanci sai yaki biyayya ga umarni na Allah da ya mishi to wannan Allah ka cewa wannan matsayi nashi a fatattakhizunahu wa zurriyatuhu awliya min duni wa hum lakum adu tabisa da zalimin fata da Allah ce shi yanzu wannan ne za ku doka me wannan matsayi da hada ku ganga tun farko shi za ku doka wali ku bar mu Allah ce Allah ce Allah wajen masanya ka doki dan adawa masu masoyi ce Allah wajen wannan masanya ta dan adam kin wa da kake na iblis makiyin mu ne inna shaytana lakum adu shaytan gare ku makiyi ne kuma Allah maka umarni fattakhizuhu aduwa ku rike shi a idan karka zai gare ka makiyarka ne damar zai kawata maka saban Allah shi da mata ya kawata maka gyara maka saban Allah ta ka dokar Allah ya gyara mai kawata mata karka yarda zuga kai ne yake tun ya zai ma baban Adam ta rantsuwa da komi ai Adam ما نهاكما ربكما أن تكلوا شجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكلوا مخالف ما كده أربع كنت وقاسمهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين كاجوا da yawa adam baban Allah ya gaya mai cewa shedan makiyanka ne amma ke yanzu ke ruɗa mishi ai adam kuma ka ji barkiman Allah duk girman aljanna duk ni'imar aljanna in ce ɗaya tak aka ce ma adam kan taɓa ka ci komi amma ba la ta karaba har da gudunar da zalimi wani ita ne kaɗai abu da mashi kaka ci an ka ci za ka zama to cikin azalimi amma shi ɗaya zo ke riya mashi kai ai ba abin da ya sa ubangijinka ya hana cin wannan ice sai dan karka zama da zama mala'ika ko ko baka mutuwa har abada dan baka mutuwa idan ku baka mutuwa eh baka mutuwa da kuma matsayi babba shi yasa ubangiji kai hana ka kuma ba ka saba huma ya musu rantsuwa da girman Allah inni da kuma ayyuki ina da ku gaskiya magana ne Allah rantsuwa Adam bai tsammanin za a yi rantsuwa da Allah kan ya ta wannan yau da Adam adam ya manta da shi allah ubangiji ya gaya mashi wannan makina wannan makina gazar kakkare da shi amma ɗan adam shi na gata ɗabi'a ɗan adam don kana so ka ajiye a gidanka ko a wani ka ajiye abu iri guda goma ka ce wani ɗan kawai da ya taɓa ka ce wani ɗan kawai da taɓa shi ka ɗan kawai da ya ga shi da taɓa ya ga ya da ka taɓa da ka taɓa wannan ya shi ne ya taɓa ya taɓa shi an ka kawo abu goma ce wani abin a duk komai ku taɓa a gidan amma wani abin ka taɓa shi sai ka tafi da ke miki wani ɗaya ya taɓa shi ebi abutinci da rufe da kai to shi ke ya gomi ebi abutinci ebi abutinci kenan adam ta wannan rantsuwar fasikanci ta karya ta shi iblis yau da rashewa iya mai nasiha ne kashi kun ba wata da suke akwai yaudara ce to wannan shi ne kashi ana gama gidan mutuna makiyinmu ne ɓata fattahi zuwa aduwa kuma ku da ke shi makiyinku shi magana kenan kenan kan mu amince da shi ya ce innama ya da'u hizabahu ne ya kuru min ashabi sa'id kai mun wuce kurin shi aiki shi kurin iya kiran ɗan ƙungiyar shi ɗan jama'a shi fama da yake yi ya za a yi su samu zama ya samu abokan zama a gidan wuta kai ji mun wuce kenan haka kun soke ya gaishe da jama'a kai shi shi kadai shi da burin shi ya gamu ya gaishe a ƙasan eh kowa ya zo gashi na ƙasa haka da ce ba وقال شيء لما قلت الامر ان الله وعدكم عليه الحق واتقوا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي نعم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم
na yan almuhim Allah yawan labari shedan kenan a hilin kiyama sai ya duskur ga jama'a shi a hilin kiyama ya lacca lacca zai Allah saka mujita ka Allah ka Allah jide mutum da Allah mun kaji ta mujita nan gaba daya Allah ta tattara jama'a shi a wuri guda zai masa lacca a tsakan kiyama Allah ce lamma ku jira amma shedan lokacin da Allah ya shirya komi an ware kowa ya ware nashi shi kuma zai bayani inna Allah wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya muku alƙawali alƙawali na gaskiya a duniya an ga mu gaskiya an gaya muku matsayi na komai an gaya muku kuma alƙawarin gaskiya ne alƙawarin Allah ni ma wa attukum na muku nawa amma fa alamtukum ƙarya ce na yau gare ku ba matsaya daga duniya hela daga duniya haka duniya waye ka zaba matsala komai duk kayanka to dan haka yace fala talumuni wa lumu anfusakum naka yau kan wanda ya zarge ni kowa cikin zargi kanshi ce ba wanda na jawo da kari shawara ce ka bi shikenan Allah kiyaye ta kenan shedan iya fa inna ace fattakhidu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ahsab sa'ir shedan iya kina jama'a shi ne dan ku zamanto yan wuta Allah kiyaye Allah ci gaba الذين كفروا الذين كفروا لهم عذاب شديد نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير نعم الذين كفروا kenan ga matsayin abin da ke faru dole suka kafirce ma Allah ko suka butulce ma Allah lahum azabun shadid Allah musu tanadin azaba mai tsanani amma wallazina amanu wa amilu salihat wanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari kullum sharadin imani sai a kawo aiki nagari shine sharadin imani da aiki nagari to wa'annan lahum maghfiratun wa ajrun kabir suna da alƙawarin gafara ta Allah ɗan uwa na makaranta darasin mun shekarar jiya ne cewa ɗan adam ba yanda ka iya laifi sai ka yi shi da kaɗan ba mai wanda zai shiga bai bai wa Allah laifi sai abin sai an gama da gafara ta Allah Allah yana jin kan bayin shi gawar ta musu Allah gafarta mana in dai an yi imanin kware an yi aiki na gari to Allah ce zai gafarta mu alƙawarin zai gafarta musu kurakuransu kuma da lada mai girma shine gidan aljanna wannan Allah samu cikin masu samun gafara ta Allah na Allah ce gaba أفمن زين له سوء
فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون
mun ji karshen wannan aya tana bayani akan waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari kuma Allah ya sakamako da ba da matsayi ga aiki na gari sai ce aka manzuyi na lahu suwa amalin wanda shin wanda aka kawata mai mugun aiki yake gan mai kyau ne in watanan dan Allah mutum mai shoran Qur'ani ka fahimci maganar Allah ya za a yi kai ka san aiki mai kyau da mugun aiki da karan kanka shi ne wa sharaɗin samun aiki na ƙwarai ya kamta hanyar wanda Allah ya aiko don wannan aiki shi ne malamai daga magabata dukkan malamai na ɗauce malikiya ba wata malikiya imam maliki da imam maliki da imam malikawa ba abin da abin ba da kayan ce ba maliki na ƙwarai ba magabata wala ala sunna ne ba gan maliki da bid'a ko bid'a da shi ma iya cikin masu kyamar zama na maliki shi ma wani shi ma zai kama gani masalla ma bunda gida almali kai imam malik ta kabi da kudda ka kaba shi haka imam malik ce ya kaba shi haka malik ma malik ne sai ya man kaba dan bid'a dan ran ta wuce kan maliki amma maliki daban yan bid'a daban ba ta da alaka eh ba ta alaka eh maliki daban yan bid'a daban maliki imam ahlus sunna jama'a dan haka kenan kenan ta yaya mutum zai san aiki na gari dole sai ya koma ga tushe wanda Allah ya an ba shi ba kana ga cikin matsala za ka ga kana mugun aiki amma far'au hasana sai ka ga aiki ne mai kyau shi da shi da wani da mushi a waje shi mai kyau ne amma mai kyau ne wani da mushi shi kuma annabin da Allah ya ko ya mana kace man amila amalan laysa ali amalan bawratu duk wanda ya wani aiki duk aikin da kai libu ce kai ba bawratu Allah bai bukata haka dai wannan bai da aikin da an duwana kyauta mun amil amalan ruwa musulmi da abin da kai aiki wani sunan aikin ibada ya ce ba mu ce kai ba kake kanka to allah bai karba wata ruwa ne ta man arsa bi amalan haza malaka minu wata ruwa ta man arsa ta min ta man arsa bi amalan haza malaka minu wanda yake kira a tarki abu da kai mace mai kyau dole ya kirkiri wani aiki annabi ce wanda ba mu muka ce bai allah bai bukata ka annabi ya mu labarin yan uwa a hilin kiyama lokacin da abu ya tsanani annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi shayar da al'ummar shi ma'ul kautsar yace zan shayar da su da hannuna masu imani ina cikin shayar da al'umma ta sai ga wasu gungu ga sunan musulmi ne har da alama ta aure da komi na al'umma ta ce gungu guda ga su zai ga ana kade su yace yanda ake kade raƙumi in ya zo gaci na ba nasu ba ina halumma ku zo ku zo ba ku zo ina kiran su annabi ya kira akan tsakan na shi ne kada ba musulmi ne ba kawo ne ba musulmi ne amma sun zo ana kaɗe su manzo ce ina ruwa ko kwalwa ce musulmi manzo Allah ce idan na matsa a ce na kalata da ma'ar shi ba daga na kalata da ma'ar shi ba daga daga sama bayan kamsu kirkira ɗan bida ne ana fara wa duk maganar bida na ka kaka kaga hadarin bida kada suka ji kake a duniya Allah ka muga adam ba mu Allah ka muga to ga kai ga manzon Allah ga ma alkautar amma za a kore ka tunan nan dini an wani mutum da bida wallahi bida mu mu abuci wallahi mu mu aiki ce bida a hankali Allah shaida mu kenan anan yan uwa kenan mu mu aiki ne amma ni ga abin mai kyau yan uwa idan ka dibi yau abin da yake wakana ba da Allah ka hannun sadarwa da abu da yawa yake kamar ko tatsuniya ce ko ana shari ne zai ga musulmi ne malami ne mai kira cikin yan bida wayan sai kamar da karama kwanan sai ana magasanar da abinda manzan Allah ya karantar da mu na mai salati wasu zaka ibrahim wasu zaka ibrahim ko ta shi da ibrahim ko amma yadda shi malami ne wai dan a dawo sunna wai ke so ya kawo cewa wanda ne ibrahimiya na fati da aka iya daga baya wai ya yi shi daraja zaka yi mamaki wanda ya ce ma ya qur'ani ko ga mamaki idan ta wasu kuna bakan kuwala wani sai ku tuna wani mutum wa su suka ce gaba ɗaya ma ya ƙur'anin gaba ɗaya kuma sai abu ne ne ne suka abu da mutum tsaron wani suka tsaye jawarin ba ne juz'in warko daga lamba 136 abada abada hadisa ba kusa yake da haram mali kuma sai gari tana wanda ya ce ma tsari su dubu ɗari shida ta kaga ta ji shi ya ga abu ne mai kyau kuma ya ga gaske ne har iya kare abun ku ne baku da ilimi kaza kaza kaza ya zala ku ne baku ilimi su masu ilimi ga abin da ya ƙur'ani ko ta ga ina zama yan wani za ka gano sun yi da bida'a su abin kiɗa kan nan nan Allah duk sani duk mai zuwa yin sabga kana zuwa ne duk nan kuna ji ko yan nan ko wani daban kana zuwa sabga duk da ake tare balle akwai yan bida'a wurin kuma da bida'a ka yi so goma ko so dubu hawa a yi salati goma goma ga annabi a yi salatin fati ka taɓa yi ko da kara sun ce a yi salatin ibrahimiya Ka taɓa yi ko da kara yi ko kara ko annabai ko kara ko annabi ko da kara to ko kara ba sai bayan zai ta ce salatin ibrahimiya da daya a salatin fati da daya kaga abu kaga kaga fi sanatin akan annabi suna ga shi ne ɗan misali guda duk wanda yake da kasashen duk da bida da Allah sabgar da ake da karatu da ake da biki da ake wa sallar azumi ko daya ana mata maulidi ana abin da ake ma maulidi sanar da suke a maulidi karanta karance da dai waye suna yi alayya ko azumi ba sa yi na su suke kira shi ne a gaba tasirin sallar tasir babu ita a musulunci babu littafin addini tun farko tun da aka dari shimawi inziya risala askari mudawwana ka shiga abu dawud tirmidhi sai ibn majah babu daya inda yake da dababa maulidi amma akwai salatul eid salatul eid fitr ko eid adha da akwai amma ka ga dan bid'a wannan nasin suka kirkira sai ya tashi akan na manzon Allah ko ba ka bane ba abu da yi ba da gama ba ko ga da bitin da ake sabgar da ake yi hada da fili mun ake da fili ma ake da fili ake ma na waya ga an taba yi sallar azumi ko na ya azumi ba ba ba taba yi ba ba da kiran aika to girma da asin sai ka so ko ko tan ba karatu tan ko tan ko tan ba qur'ani asaka ba azumi aje aka qur'ani tan busa yi babu sam amma na kirkira duk shi aka ba su muhimmanci ana kambamawa ana kaza hatta kai ma kai da baka yace kai ka wuri da gaba daya to ne da har hadar bida kenan hihi ta abin da suka nazu akan na Allah da yake ko annabi ce wannan abin ne a hili cewa hi dokan aiki mugun aiki dokan bid'a sama da sunna shine suna kuma shine mai kyau Allah ya shirye da mu amin har kai mu kira su kun ba ruwan ka kurin kamar ake mutane a da magana su kurin kai kira zuwa ga sunna ka rike kunnan ka ka bi sunna ka rike kunnan ka kai da Allah zai mai sabi kuna za a faɗi a gaban Allah kowa zai sanna Allah da bana bana Allah ba Allah shirye da mu hakin Allah ya ce a faman zuwa da su amali shin wanda aka kawata mai mugun aikin shi fara'au hasana yake ga aiki ne mai kyau fa'in Allah ya dullu man yasha wani da manshan haka abu ne ana ana ana ana ba ana hakuri ne kaka damu wannan abu ne a nan Allah shiriya Allah ke batar da wanda yake so ya shirye da wanda yake so in ka kanka kan addinin kwaye kan sunna kamar Allah godiya wallahi kamar Allah godiya da ya dora kan bautar Allah Allah ya ce annabi ya ce ya sabba suka yi ba ruwan kamalin wani ya ce wani ya ce a garin mu ana kaza kabar bid'a kake aiki da kitabu sunna Allah kamar Allah godiya ba karamar mutu balle a yanzu Allah ya shirye da mu da haka Allah ya ce falatar na suka alai masarat na Allah ana baki ake ba haƙuri wannan abin da kake kana kiransu zuwa ga addinin kwarai hanya ta kwarai suna kaucewa sun ibi kakka da kai dai kai kira Allah ta zahab nafsuka alai masarat kar ka halaka da kanka don bakin cikin suke imani sun ibi kai kiranka kai bayanin ka kare da mutum inna la alimu bima sana'un wannan kuma mutane Allah ya cikakken masaniya ga duk abin suke aikata kada ci gaba
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور نعم والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا ألا shine ke aika iskoki nau'in iskar ta riya damar yau sananne ba yanzu ba bature wanda suka ta gobe suka bature ta sanar da cewa iska da oxygen da waye ce gamuwa da waye a gama a samu ruwa wannan allah tana ganin ta kan haka allah yana ganin iskoki su gamu a samu ruwa kuma wannan hadarin da allah ya gama iska ce kuma zai sa fasasiru sahaban sai da motsa wani girgin sai ta motsa sai ta hannun iska allah ya ce haɗa ruwan daga ko ina ne ya ce kun su masu kuna tafi su kuna sai bayan iska ta haɗa wannan abin ruwa kuma wannan ruwan shi na hajjiri fa su kuna hu ila baladin mai ka gana kirkirar hajjirin shi fata su da sahaba iska ce gamuwa ta tada ta motsa hajjiri kuma bayan haɗa shi da ce fa su kuna hu da mace aka nuna ta fauta bayan haɗa kuma sai mu kora wannan hajjin idabar da mai zuwa wani gari matacce da yau hajjin garin kuma ba na yaga hajjin da zawa ya banuri ya ruwa kuma ya gaba ya haka yake za a kawar wannan hajjin zuwa wani gari mai gari matacce wanda babu komi kasa ta bushe iska na kadawa karmami na kadawa a bushe amma fahayi na biyu na arda ba a da motiya wannan kasa matatta sai mu raya ta bayan ta mutu ga da bayan gari komi falifat kara iya kadawa iska na kada ba kuma ana ruwa kwana biyu an ka cewa da dan washa ɗayan wurin ciyawa na dan ana nan ana tafasa tausa za ka iske in gasi ya ce gasi ya ce jiga ce jiga ce duk abin da ke wannan wurin wanda da ya bushe in har biyu ne ma irin akwai in ma me a wurin wannan wannan irin da ke ƙasa ya bushe ba komi in ka zo inda za ka ɗauki hoton na barawar haka da na banawar haka ya ga wanne ne abin da yake wani wurin ya tashi da ya mutu kara ya mutu ya yi kai ya waye ɗan washar ya buce ya ƙare a yi ruwa ya ka irin wannan karin irin wannan ciyawar na mutu shi ga shi kuma zai tashi to a nan sai Allah ke cewa ka zalika nushu na ji hankali ne kenan yadda kasan kasa ta bushe alhali wurin an shimka hatsi ko dawa ko wake yanzu ka je bayan gari babu komi babu tsiran babu komi ya kare amma a yi ruwa ka isko wannan abin na bara a wurin ya mutu to ce kuma wata ran haka za ku to da kabari shi ne ka dalika nushur haka kuma wata ran za a fito ku da cikin kasa kamar kukin wannan haka inda ka ayi ne na karni na shimka a garinku kai ma wata ran haka za a yi haka shi ne magana kenan ka zalika nushu haka tashi ke gobe kiyama ya Allah ce gaba
man kana yuridu al-'izzata falillahi al-'izzatu jami'a ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور نعم الله يجي من كان يريد العزة فلله العزة جميعا duk wanda kana neman buwaya ko matsayi kace kai wala kai kuma goma ka ko mutanen banza ka ka amma Allah a in kana neman buwaya to duka buwaya gaba daya a hannun Allah take Allah shine mabuwayi kuma shi ne izinin shautulun mai sha shi ke ɗaukakawa shi ke karyawa abu ne a hannun shi na da ta malakar mulka tutun mulkin mata sha ƙulillahun mamalikar mulki tutin mulka mata sha watan zikun mulka min manta sha watan rizu manta sha
Allahumma malikal mulk Allah ba mun shi umarni da ya musu Allahumma shine malikal mulk Allah shine mamalikin mulki gaba daya ne shi tutul mulka man tasha Allah kai kake ba da mulki ga wanda ka so kuma wa tanzilul mulka mimman tasha kai kake amshe mulkin ga wanda ka so wa tu'izzu man tasha ka daga ka buwaye wanda ka so wa tuzillu man tasha ka kaskantar da wanda ka so من بيدك الخير ألا قوم من أنك إنك على كل شيء قدير ألا بيكون لك قوم قوم من يهدلش قوم قديش قوم شيء تكينا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا دم من من بوايا تتنك الله إليه يسعد الكلم الطيب والعمل السهل يرفعه ga Allah duk wasu kalmomi mai masu kyau ga Allah suke hawa kana faɗi Allah na amsa kuma suna zuwa san gama lafiya musamman Allah ya je masu ɗaukar aikin suna sama da su kenan kalma kyakkyawa tana hawa zuwa ga Allah ya ce kuma aiki ma na gari Allah na ɗaga shi ita mun wasu malaman na kawo cewa kalma kaɗai banda yi hawa sama sai da aiki na gari da zai amanu wa amanu salihan ana gama aiki ta kalma ya ce wallazi ne mukuruna sai'at kaga waɗanda suke makirci mugun abu mugun kulli to sanwa lahum azabu shadid suna da tabbacin azaba mai tsanani daga Allah to makar wala ko yahud duk mai makirci kan addinin Allah zai kare makirci shi abin da shi da zai lalace Allah zai kare shi tabbas ina ganin kamata mu tsaya Allah kai mu zarafin gaba insha Allah yanwa akwai yan uwa wani ɗaya cikin abokan karatu mana iya likita da bashin lafiya kuma akwai ɗan uwa kwarya ta bukatar shi ta Allah biya bukatar sa cikin addu'o'i gaba ɗaya biya bukatar gaba ɗaya wani Allah bashi lafiya yan uwan mu da suke ya san halin da ake ciki a Palestine mutanen Gaza duka wuraren addu'o'in mu a cikin dare ne su jira da musansa a ciki na Allah ya taimake su ya ba su nasara kan abokan gaba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصدق فرقاتهم إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته